Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum za ku saurari tafsirin alkur'ani mai girma da ke gudana a makarantar markazul ulumi shiyar rini jega tafsirin da muftin gwandu akshak malam aliyu rini ke fassara ayoyi daki daki tare da karin bayani alarama mashkur aliyu ke jan baki ɗaliban makarantar almarkaziya ke ɗaukar nauyin kawo mai sauraro tsawon wannan wata na ramadan domin ba ta su gudunmawa a cigaban addinin musulunci ibrahim sidi muhammad jega ke cewa akramakallah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير ubangiji yace maganar da aka faɗa a baya an riga an yi maganar batun cinikayya za ta dayan tumbidainin ila ajalin musamman faktubuhu an kawo batun jingina ko ubangiji ya riga ya ba mu shawara wa in kana zu usratin fa nazratun ila maisara amma ubangiji inda za ku karbi shawara na wa an tasaddaqu khairul lakum shawarar nake baku wanda kuka je neman bashi gurin sa bai da to ku yafe masa da yafi Allah ya ce to me yasa ba za ku yafe masa ba abinda kuke da shi din nan naku ne ai na riga na gaya muku wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi duk abinda na baku din nan sakatarori ne kawai na ajiye ku na gwamnatin Allah duk wanda ya kawo boca ta kwarai shikenan ku yi sayinin ku dauka ku bashi ba ba abin ku bane lillahi ma fi samawati wa ma fil ard duk abin da yake ma fi samawati duk abin da yake cikin sama bakwai wa ma fil ard duk abin da ka gani a sama a ƙasa bakwai din nan tunda an ga ce sama da ƙasa kenan ma bainahuma da dukkan abin da yake cikinsu wannan an wadatu ba ko ba a kawo wannan ba to shi kenan shi ma ya riga ya shige lillahi ma bi sama ma fil alli duk wannan abubuwa dukan su lillahi na Allah ne mulkan wa khalqan wa abidan su bayin sa ne shi yayi su mamallakin su ne kuma duk abin da suke samun nan shi yake ba su shi tabaraka wa ta'ala lillahi ma bi sama ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum ubangiji yace na sane da abubuwan da kuke yi da abubuwan da kuke faɗa waɗansu suna faɗan alheri waɗansu ba su faɗan alheri ko suna faɗan sharri to wa in idan dai tubdu ko da kun bayyana ma fi anfusikum abin da yake cikin zukatanku aw tukhuhu ko ka boye na alheri ko na sharri yuhasibukum bihillah Allah zai muku bincike a kansa wannan aya akwai ban tsoro gare ta wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufuhu yuhasibukum bihillah ko ku bayyana abin da yake cikin zuciyarku na alheri ko na sharri ko ma ku boye duka yuhasibukum bihillah Allah zai muku sakayya da shi أن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله والله على كل شيء قدير فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء amma duk da haka Allah yana gafara wa wanda ya so ko ka bayyana din ma dai ko ka bayyana ba dai Allah ya riga ya sani sharrin da kai da alherin da kai niyya a zukatanka duka Allah ya riga ya sani kuma zai yi mana bincike a kansa wato zai yi hisabi a kansa amma duk da haka wa gafiru liman yasha'u Allah yana gafara wa wanda ya so wa yazibu man yasha'u kuma Allah yana gwada bane ya azaba wa wanda ya so gobe kiyama wallahu shi Allah ala kulli shay'in qadirun mai iko ne akan komai ba abin da zai buwaye shi a duniya balle fa a lahira inda lahira kun zo hannunsa ne ko da yake ko anan dai kuna wurinsa amma dai kana da dan wani dama tun da zai ce kayi ba kayi ba saboda bisadul hikima amma a lahira yawma izin yattabi'una da'iya la'i wajalahu duk abinda Allah ya ce ayi din nan ranan nan shi za a yi lokacin da aka sauki wannan aya da yake kuma da aka sauke ta din nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kawo ta nan karshe karshen bakar din nan karshe ce a kawo a zata anan surar madina ce ayar ma madina aka sauke ta to lokacin da aka sauki ayar sabai suka yi ta kuka suka yi ta kuka saboda ka san wanda ya san abu to shi ya san shi ya san darajarsa ai yanzu ko taron mun nan ubangiji ya ce duk abin da kai tunani a zuciyanka za a rubuta maka shi hanya muna ko samun fita don da yawa mutum na tunanin zai kaza na sharri da yawa yanzu haka akwai wanda azumin nan kila in ya ji rana ta kan masa ya ji yunwa ta kan mace kai gaskiya inda ko gobe ba zan dauka ba kuma kai ga ka baligi kuma dole kai azumin nan to kaga idan aka ce wannan tunanin da zuciyarka ta yi inda ko ka yi dabara ka ki ɗaukar azumin nan ko inda ko an jima ka lallaba inda ba a ganin ka ka cika cikin ka da abinci to ai ba wanda ya sani to duk wannan tunani idan aka ce a rubuta shi akan zunubi ai ko kaga abu zai yi mana yawa to shine sahabbai suka yi ta kuka suka zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah daga cikin su ma akwai sayyidina Abubakar Umar ma yana cikin su da dai sauran manyan sahabbai suka ce ya rasulallah an aza mana aiki irin wanda muke iyawa amma wannan kan zuciya kan a ce duk abin da ta yi tunani a ce a rubuta mata ya rasulallah wannan abun ya yi muna nauyi annabi ya ce kai kai kuna so ku faɗi irin yanda yahudu suka faɗa da nasara da aka sauka musu suka ce sami'ina wa asaina mun ji abin da ka faɗa amma ba za mu iya ba kuna so ku faɗi hakan ne ka ce ya rasulallah ai ban faɗi haka ba ce to aikin ku ai ya nuna haka cewa abin ya yi muku nauhi kam wani irin nauhi ne ya yi muku ka san shi annabi sallallahu alaihi wasallam ko kusa da sabon Allah baya kuma shi mutum ko yanzu idan muka diba muka gani mutane su ne madibai na mutane su ne photocopy na mutane shi mutum na kirki ne to zai ta fassara mutane mutanen kirki ne dan mutum mutum banza ne ya taga mutum mazinaci ya fi kowa kishin matarsa saboda gane kai da ya ga wani kusa da ita lalata za a yi saboda shi idan ya zauna kusa da mata wani lalata zai yi haka barawo da ya ga wani kusa da kayan sabon da yake gani za a kankamta masa shi ne shi ko saboda gani cewa shi in shi ne kusa da kayan to zai san wanda yi ne da wannan abin saboda haka haka mutum yake gani shi annabi sallallahu alaihi wasallam duda da yi bil mu'minina raufur yana tsananin tausaya mana kuma da yawa akwai aiki yana so ya yi shi amma gudun idan yayi aka farlan tashin nan to yana ganin ba ma iya daukan sa sai ya ki din nan tunda ba a farlanta ba ko kuma yi a koye ta yanda ba a gani sai annabi ya fada shine sai aka sauki wannan aya da take a gaba saboda a saisaita musu damuwar da suke ciki lillahi ma bi samati ma fil ardh وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير الله dai mai iko ne akan komai shina daga cikin ikon sa azabtar da wanda yaso Allah kiyaye mu da kuma yin rahama wa wanda yaso Allah ya samu a cikin wanda za a yi rahama din آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمينا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير suka faɗi haka shi ko annabi yana tsananin tausayin bayan Allah musamman mutanensa sallallahu alaihi wasallam shi ko Allah yana tsananin tausayin bayansa gaba ɗaya wa rahmati wa ta'ala kulli shay'in sai aka sake saukan wannan aya wanda hukuncin zai zo a cikin ta can ubangiji tabaraka wa ta'ala dama da yayi maganar riba yace alladina amanu tanibu alladina amanu ku iya kanku da ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin ilan tabalu fadhanu bi harbin min Allah wa rasulihi duk da Allah ya gama wannan manganu wa aqimu shahadata lillah ku tsayar da shaida ku tsayar da shaida saboda Allah lokacin da aka yi maganar bashi manganu to sai Allah ya ce ku yi shaida ku yi shaida ba kuma wala taktumu shahada idan ku kun san abu kar ku koye Allah ya ce to zan fara da kaina tun dai muku wa'azi cewa mu a shaida to yanzu faɗi shaida abin da na sani ya rasulallah ko da kake faɗa da waɗannan sahabbai na ƙarshe na abubakar cewa kamar suna zo su ce sami'ina wa asaina to ai ba haka bane ni ina shaida to amma zan fara ta kanka ya rasulallah amana rasul wannan babban manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amana ya yadda ya imani bima unzila ilaihi da dukkanin abin da aka sauka masa kaga an fara akan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam tunda an sauke aya ne annabi aka gayawa can nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin bi lisanin arabiyyin mubin jibril yake zuwa da alqur'ani nan wurin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mudayin samma amin wa ma sahibukum bi majnun ya riga ya zo ya gaya wa annabi muhammadu kaga shi annabi kam ya faɗa kenan shine zai fara rika abin zai karanta abin kuma shine wanda zai fara yadda da abin bari ma shi annabi tun kan a sauko da shi wannan abin ya riga ya yadda domin in kana lirahmani waladun fa ana awwalul abidi ni ne farkon dukkanin wanda ya kade ta Allah kaga duk abin da yake yarda wa Allah annabi sallallahu alaihi wasallam shine farko har mala'iku fa karka ɗebe su to shi annabi sallallahu alaihi wasallam amana bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun fa su wannan mu'minai da kake tare da su su abubakar da suka zo wurin kan nan da yace na umaru da sauran sahabbai wallahi dukkan su sun yarda da dukkanin abin da aka sauka maka ya rasulullah bari ma sauran dukkanin mu'minan da aka yi tun zamanin annabi adam har ma a naɗe duniya in dai mumini ne dukkanin abin da Allah ya saukar ya yarda da shi baya shakka ya rasulullah karka damu karka ji damuwa wato kullum Allah yana rarra shi annabi Muhammadu ne karka damu karka ji damuwa wannan mutanen kan nan ba irin waɗancan mutane bane shi yasa can Allah yake kafirai ne fa amma sai Allah yake musu wa ma sahibukum bi majnun mutumin kun nan bai da hauka sallallahu alaihi wasallam karka ji damuwa ya rasulullah walumin su wannan mu'minai su Abubakar da dukanin mu'minai wallahi su ma su yi iman duk abin da ka zo da shi kullun amana billahi dukkan wanda aka faɗa din nan da annabawa tun kai din ya rasulullah wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wa anna min mithaqan galiza da kuma tilka rusul faddalna ba'dhum ala ba'din minhum man kallama allah wa rafa ba'dhum darajati da duk dai sauran wanda aka yi magana da muminan gaba daya da annabawa ba manzanni ba wanda aka ce hum darajatu inda allah والله قد فضل النبيين على بعض لا fifita sashen annaba akan annabawa ba dai suke ba to duk annabawan da duk manzanni da duk waliyi duk muminai kullun duka amana billah dukan su imani da Allah wa mala'ikatihi kuma su imani da mala'ikun Allah ka gani sura yana batun ya kare kamar ana so ai muna wani kamar revision din abin da aka yi a farkon karatun zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك ka kamar karatun da yake dawowa ana game shi anan ana bayyana karatun da aka yi a nuna muna du karatun to ya kumshe cikin wannan karatun gaba ɗaya kowane qur'ani duk qur'ani duk sura ɗaya ka ɗauka to ta shafi qur'anin duka kuma duka tana fassara qur'anin duka idan dai akwai masu ido masu ganowa masu kungiyoyi da za su iya jawo dukkanin sauran surorin su dawo a ciki za su jawo su آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته كما سي إيماني da mala'ikun Allah saboda gaibu ne kaga yanzu nan an ce kowanne mu yana da mala'ika kusa da shi kiraman katibin din nan ya alamuna ma taf'alun suna nan tare da mu suna rubuta abin da muka aikatawa gefen dama akwai mala'ika gefen hagu akwai mala'ika wannan mala'ika biron sa alƙalamin sa a hannu rubuta sharri Allah kiyaye wannan kuma bironsa a hannu rubuta alheri amma mai rubuta alheri shine shugaba shina nan ko da ganin mun marmatsi to ina wurin zaman su biyar wanka ba aikin ka bane ba je ma karanta Allah yana shiga zuciya bai zauna sama da kasa ba ta isa saurin zama ko kadangare zai iya zauna a zuciyanka to Allah ko sauro zai iya zauna a zuciyanka kaga wannan imani ne kawai kamar yadda karatu zai zo nan idan muka shiga a cikin suratu ali imrana za a ji wannan karatun a fili Allah yana fitowa da shi kulluna mana billahi wa mala'ikati wa kutubihi da kuma dillita tafan Allah da wanda muka gani da wanda ba mu gani ba mu dai Qur'ani muka gani mun ji ana cewa at-taura mun ganta ita ce so da yake sun caccanza akwai zabura mun ganta ita ce ko ko ba a ci ko ta ba sauran ta bata to Allah Allah da mu dai mun yarda kuma duk mumini ya yarda domin idan ka yarda da alkur'ani ba ka yadda da attaura ba ko linjila ta annabi isa kai ba musulmi ba ne kamar yadda ka san ba ka yadda da annabi isa ba ko annabi adam ne duk da shi annabi adam malamai za su baka dagi don akwai masu ikhtilafi a cikin zamansa ba annabi ko ba ba annabi ba ne amma haƙiƙatul amri jamhur na malamai shazun ne wanda suka ce ba manzon Allah ba ne annabi adam wai sun ce salihi dai ne amma hujjoji da yawa da suka tabbatar da cewa annabi adam manzon Allah ne alaihi salam kullun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi da duk manzanin Allah gaba ɗaya sun yi imani dukkan sunnan da muka faɗa shi annabi Allah ya ce ni na shaida haka kuma su muminai manzanni na shaida musu haka mumin na shaida musu haka kullun amana billahi wa malaikati la nufarriqu baina ahadin min rusulihi dukkanin sunnan abinda suke faɗa su ba sa rarrabewa la nufarriqu ba ma rarrabewa baina tsakanin ahadin guda tak min rusulihi daga cikin manzannin Allah mu ce nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wai da wannan ba annabi mun da wannan ba kaga yahudu sun fadi anan mu wuce su nasara sun fadi anan mu wuce su kuma gaskiyar magana su yahudawa ko nasara ya kamata su yi tunani musamman dai nasara da suna tunani ya kamata su yi tunani domin abin da ya sa yahudawa suka kibin annabi isa cewa suka yi fa annabi isa ba annabi bane haka suka faɗa kuma sun faɗi muguwar magana wadda mu a ƙa'idan mu aqidan mu na musulmi idan musulmi ya faɗi irin maganan da yahudu ya faɗa game da annabi isa hukuncin sa hukuncin kisa sai dai idan babu shari'a ta tabbatar masa a yi masa kisan amma dai shari'a ta hukuntar da a yi masa kisan sai dai idan ba a samu hukumar da za ta yi masa ba amma lalle hukuncin kisa ne idan ya faɗi irin wannan maganar da yahudawa suke faɗa game da abin da ya shafi annabi isa su ya kamata su yadda annabi Muhammadu tun da Yahudu suka kidda suka kiyarda da annabi Isa suka ce ƙarya ne ba Allah ya turo shi ba nasara suka ce in ai manzanni wurin Allah kamar kuɗi ne ga gwamnati idan ta yi amfani da kuɗi zuwa gaba sai ta ce za ta canja kalar amma kamin ta canza kalar sai ta ba da sanarwa zuwa kaza ga watan kaza ko shekara mai kamawa zan canza kuɗi ga kalolinsu ga yanda suke ga sifofinsu kuma duk wanda ya rike nashi bai canja ba har aka kai watan kaza ga watan kaza kuɗinsa sun yi expire ya je banki ba za a karɓa ba balle bai da ya je kasuwa wani ta haka take yi suka gaya mu cewa ai haka manzanni suke a wurin Allah kamin Allah ya turo annabi Musa ai akwai waɗansu annabawa sai dai shaila ya sanarwa cewa annabi Musa na zuwa ya faɗi sifansa ya faɗi alamominsa idan ya zo ku yarda da shi da ya zo sai ku yarda da shi ku Yahudu ana haka sai Allah ya faɗi misali yanda sifar isa take zai zo a lokaci kaza za a yi kaza ga sifarsa mahaifiya ne da shi amma shi baya da uba wanda aka gani haka Allah ya halice shi bi ruhin minhu kaza kaza kaza Allah ya bayani sai ga isan ya zo shi wannan isan ne da su nasara suka ce shi ne annabinsu ko da yake subhanallah sun zarce suratu ali imrana za ta gaya mana zarce wanda suka yi suka faɗi muguwar magana shi yasa ma aka sauki wajen aya kamar tamanin game da ba su hujjoji a cikin imrana din nan na cewa annabi isa allah ne sun zo su yi challenge wurin annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam to tun da abin haka ne ana haka sun riƙe annabi isa haka katsam sai suka ji annabi isa na faɗin wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu ahmad ina muku bishara wani mutum na nan zuwa wanda zai halifance ni zai karbi manzanci ta hannuna za mu yi handin oba da shi amma tsakani na da shi akwai shekara wajen ɗari biyar kuma zai fito a ƙasa kaza a wuri kaza shi ɗan gari kaza ne ga sunan mahaifiyarsa ga sunan mahaifinsa ga ran da za a haife shi zau yana gari kaza zai hijira ya koma kaza ga sifofinsa yana can na manzanci duka annabi isa ya faɗa amma lokacin da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam walamma ja'ahum ma arafu bihi ma arafu kafaru bihi da annabi Muhammadu ya zo so riga sun ce ina ba shi bane ko sun sani hasadan min inda an fusihim to kaga nasaran da suka san yahudawa su musu haka to ya kamata zumuntanmu da aminci tsakaninmu da su su fi yawa bisa ga ma yahudu yahudun ma ya kamata da su haka amma abin mamaki sai ka ga wai da musulmi da nasara ana fada babu dalilin ma a yi fada abokanin juna ne mu muna da sababbin kuɗi suna da tsofaffin kuɗi idan sun zo sun canza ta mu yanzu mu ne ma kashiyoyin banki mu ne kashiyoyin banki har yanzu muna kiran su kawo tsofin kuɗi a canza musu a ba su sababbi shine su rika musulunci annabi Muhammadu wallahi idan ba haka ba suka je lahira akwai matsala duk da sun wuce gona da iri sun faɗi muguwar magana game da annabi isa su ma magana tana da illa game da annabi isa kuma duk da sun ce masoyansa ne za mu ji labari da mun shiga cikin sura mai kama ba kullun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi la nufarriqu mu dai gaskiyar magana Allah ce na shaida wannan sabon da suka zo wurinka mutanen nan naka da duk sauran mu'minai suna faɗa Abakar ya faɗa, Umar ya faɗa, sauran sahabbai duka sun faɗa, la nufarriqu baina ahadin ba ma rarrabewa mu bambanta tsakanin ahadin wani ɗaya min rusulihi daga wani manzannin Allah. Ba wai nufarriqu na cewa wanzo wani yafi wani ko wani a'a ba shi ake nufi ba. ai tunda Allah ya ce tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'din dole ma ka yarda wani ba annabi yafi wani ba annabi wani manzo ma yafi wani a'a ana nufin su ce sun yarda da manzo kaza kamar su nasara sun yarda da annabi Musa amma ba su yarda da annabi Muhammadu ba kamar su yahudu su ko suka yi banna da yawa suka ki yarda da annabi Isa kuma suka ki yarda da annabi Muhammadu ko da yake dukkan su dai hukuncin hukuncin su daya tunda dai ba su yarda annabi Muhammadu ba dukkan su shikenan amma da za su dawo ila kalimatin sawa'in baina bainakum to shikenan magana ya riga ya kare la nufarriqu baina adami rusuli wa qalu ya rasulullah ni da ina shaida ka lallaba wannan sahabbai naka dama kana lallaba musu wa qalu sun faɗa sun ce sami'ina sun ji ba su fara faɗa maka ne ka ji ba in ji Allah kaga wannan Allah yana ga annabi ne tun kamin su faɗa a bakin su wa qalu zuzu abakar din nan da sauran sahabban nan da kace musu kuna so ku ce sami'ina wa asaina wallahi ba haka bane duhin su ya rasulullah wa ƙalu abinda suka ce sami ina mun ji abinda ka faɗa ya rasulallah wa ɗa'ana kuma mun bi gufuranaka wannan magana da muka faɗa tuciyanmu ta yi tunani na cewa idan muka yi tunani akan wani abu na asha a rubuta muna alheri ma a rubuta muna wanda muka yi a farko ko yanzu kuma wanda zai zo mana nan gaba in ya zo gufuranaka wai ma nasa minka algufurana sai za ka yi masa wasali sama gufranaka muna neman gafararka ya Allah ka yafe muna furanaka rabbana ya ubangijin mu wa ilaikal masir kuma makomar mu tana wurinka ya Allah tabaraka wata'ala to anan sai abun ya kasu kashi biyu yanzu dai mun riga mun ji Allah ya yi shaida su sabai ba saka suke nuhi ba sannan yanzu Allah zai gaya mana ya ɗauke muna naufin amma akwai nufin da aka bar muna domin da aka bar muna wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzihu min azabin alim shi kan makka haramaini makka shi kan wannan aya tana nan har a yanzu sai yasa irin masu zuwa makka din nan suna zuwa suna lalata wallahi su shirya akwai hadari tsakanin su shi wannan aya an saisaita ta ne da faɗin wannan amma har yanzu a makka du mutumin da man duk wanda yuridi ya nufi bi ilhadin banna bauɗewa bi zulmi shi wani aiki zalunci na sabo babban sabo shine shirka inna shirka la zulmun azim sai kannan su masu biyowa sabuka din domin akwai yayu akwai kannayi da kannan bi zulmin nuziku min za mu dandana masa azaba mai radadi duniya da lahira saboda haka shi wannan yana nan ba a goge ba idan ka je kai alhaji ka je makka kana niyyar tafiya ka gyara idan fa kai nuhin wancan dola da naga kamar ana so ayya dargai da ita bari in kankamta ta to kan da ka kankamta ta ma kai an kankamta maka zunubin ka an rubuta maka shi maka haka yake saboda haka mutane su mai da hankalin su subhanaka rabbana wa ilaikal masir ya ubangijin mu muna neman gafarar ka ko makoman mu a gurin ka take لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سورة يا كاري Ubangiji ya ce, Ai, na riga na shaida ya Rasulallah, su ba halinsu ba ne ba za cewa sami'ina wa asaina washribu fi qulubihim al-ijla ai ba irin su bane la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ai yanzu na riga na dauke musu wancan takalifin na aza musu idan su yi tunanin aikin banza za na rubuta musu sun aikata aikin banza din nan to wannan kan bai ba amma duk da haka an bar muna aikin alheri yanzu idan kai tunanin insha Allah zan yi kokari tunda ina da alwala idan a kira sallah zan samu nafila raka'a hudu ko biyu kama yi sallar la'asar kamin kai an rubuta maka kayi kuma idan kai an rubuta maka domin niyatul mumini abu lagu min amalihi niyyar mutum mumini tunda su ne ake magana to tafi kaiwa matuƙa tafi saurin kai wanda kasan network ne kamin aikin mutum ya tafi kamin ka je network ya riga ya kai magana ya kai sako shi kamar network ne shi niyya ƙarfi da shi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya azama wani rayuwa wani nauyi sai abin take iyawa saboda haka na riga na ɗauke muku nauyin saboda ba kwa iya control ɗin zuciyarku ba kwa iya hana ta wazi ba ta iya hana kaka ce wallahi wani kila sai na dankara mai dankaran kashi to wannan ai muguwar magana ce ya ɓata min rayuwa ai zan rike masa takardu zai wone dinsa zai masa kaza kana wasu wasi a zuciya to ba a tunda dai zuciyar baka da control nata na yafe muku wannan abin da ke nema da ku kar ku aikata idan kuka yada wa shari'a wannan tunanin sai ku haska shari'a a ciki idan kun ga shari'a bata yarda ba shikenan ku yi cancel din wannan abu ku da batun sa kar ku yi amfani da shi la yakallifu Allahu nafsan illa wusaha Allah baya azama wata rayuwa wani nauyi sai abin take iyawa laha ma kasabat amma fa ina gaya muku duk abin da ta aikata na alheri laha ma kasabat duk wato kasabat amilat kenan duk abin ta aikata na alheri laha za ta ga abinta wala zalimu rabbuka ahadan ubangiji baya cutar kowa dama sifar zalunci baya ko kusa da kama da jikin sunayen Allah tabaraka wa ta'ala da haka idan dai ba ka bata ibadan ka ba ka je lahira yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara rana ce wa duk abin da mutum ya aikata na alheri zai ganshi a ƙasa saboda haka laha ma kasabat wa alaiha maktasabat maktasabat duk abin ta aikata na sharri wa alaiha akanta laha shine gurin alheri alaiha shine gurin sharri duk abin da ka aikata na alheri zaka iske abinka gobe kiyama ko abin da ka aikata na sharri kuma a kanka zaka iske shi sai dai da bambanci alheri mun karanta a baya kamar sai habbatin ambata sab'a salami la fi kulli sumbulatin mi'atu habbatin wallahu yudaihu liman yasha wallahu wasi'un alim duk ala daya akalla akalla salari a wurin Allah akalla a baka lada goma din nan akalla a baka goma shine level na karshe wanda ko lebara irin sa ake bashi amma ga zan ko a gwamnati akwai waɗanda suna iya kwana biyu ko shiga ofis ba suna can suna waɗansu harkoki kuma an yarde musu saboda radiyallahu anhu wa radu anhu duniya duniya ta gwamnatin duniya ta yarda musu sun yarda da ita sun zama na gaban gaba saboda ko ba su je ba ba su da matsala domin akwai na kasar su suna gudanar da aikin su sannan ofishin su ga kayan jin daɗi ga komai amma wani ya wuni a rana yadda bindiga a shanye a rana wani lokaci ma abinci ya kare masa amma in ka ji albashi wani ma shara ke yi wancan in ka zai albashin sai ka danne kai saboda ba ɗaya suke ba saboda hum darajatun a gwamnatin ma hawa hawa ne haka lada kowa a gurin Allah hawa hawa ne amma da imani ake magana ma fadalakum abubakarin bi kasrati sala wala bi kasrati sadaqa walakin bi shay'in wuqira fi sadrihi wani abu ne da aka danna masa a zuciyarsa wani maganeto na imani shi yasa bi ku saboda haka dukkan munnan muka ba da sadakar naira ɗari ɗari ba ɗaya suke ba naira ɗarin wani ta fi ta wani saboda niyan wancan ba ɗai da wannan ba mun ba da misali a baya da wani zai bayar da miliyan ɗaya wani ya bada naira ɗari zai ka iska mai naira ɗarin nan ya fi mai miliyan ɗaya don shi mai naira ɗari tiyil tawakkaltu alallahi ya yi bai da komai sai naira ɗari yake kai gata na bar wa Allah shi ko mai miliyan ɗaya da ya bayar kila yana da wurin miliyan sun kai ashirin saura ya bar sha tara kaga ba su da shi ko bai bar saura dubu ɗaya ɗari tara ba bai bar su ba ko naira bai bari ba ya dogara ga Allah to haka matsayin zai zama wani a bashi lada goma wani ɗari bakwai wani ma miliyan biyu ake bashi wani ma zuba masa ake ba lissafi inda ma yawafa sabiru na ajirahun bi gairi hisabi ko lissafa ba yi ba sun bi gaba ma a samu su keli Allah ya samu a cikin su saboda haka laha ma kasabat wa alaiha maktasabat rabbana ya ubangijinmu la tu'akhizna kaka rike mu da laifi in nasina idan mun manta mun aikata bin mun sani amma mun manta kamar riba da muka yi magana a jiya mutum ya ji hukuncin riba sai ya manta sai je ci riban sai ya tuna shikenan an yafe maka amma shi wanda ya tuna daga baya tunda ya sani to kika sai bai da kuɗin amma wanda bai sani ba yanzu ya ji sauran kudin ya rike abinsa falakum ru'usu amwalikum la tadrimuna wa la tuzlamun Allah bai da azalunce ku ba ko bai da ku ku yi zaluncin ba laha ma kasabat wa alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana rabbana ya ubangijimu wa la tahmil alaina karka azamuna isran nauhi kama hamaltahu amra la tabalina isran nauhi kama hamaltahu kama yadda ka aza shi alalladina ga mutanen da suka kasance min kablina gabaninmu domin idan ba zamanin annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam tun bakin ma karatun da muka yi a bakaran nan kawo yanzu ka ji dai sauran ko mutanen da suka so a ba su sarki ba roƙon Allah suka yi gaba da gaba Allah ya karba musu ba ina ba su isa ba sai sun zo sun gaya ma annabinsu su suka gaya ma annabin su aslana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal asaitum in kutiba alaykumul qitalu alla tuqatilu qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina karshe dai falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum kaga suna so a basu umurni su je su yaki maimakon kai yanzu kana son abu a ɗakin ka ma ya Allah Allah ka tausaya mini Allah ka bani kaza Allah ka bani kaza ko Allah sai ya karba maka kuma yace fad'uni astajib lakum gaba da gaba ku roke ni mana in karba muku amma sauran ba samu haka ba sai dai ka zo ga yawan manzon karnan idan ka zama manzon karnan shi manzon shi zai gaya ma Allah idan an karba sai manzon ya gaya maka Allah ya karba to ya ce za a baka amin haka idan laifi mutum yayi ba a yarda ya masa shi kenan ya ce na tuba maka Allah na tuba sai dai ga zuwa gaya manzanka ba ga su bani isra'ila da suka yi laifi su a gaya manzansu ba manzansu ya ce to za mu gaya ma Allah muna so mu tuba masa sai abinda manzo ya gaya musu Allah ya ce a gaya muku faktulu anfusakum zalikum khairul lakum inda barikum fataba alaikum kai wannan laifin naku ya yawa abinda Allah ya ce kowa ya samu adda ko gatari ko takwabi ko mashi ku yi ta kashin junanku sai sai da nace ku tsaya inda kuna so in yafe muku sai Allah ya sa musu dare mai duhu wannan ya sari wannan da ya sari ubansa uba ya sari dan sa haka sai da suka kashe mutum dubu saba'in fataba alaihi Allah ce ku dakata na yafe muku to mu ba haka bane kai idan wannan shine tuban mu kan yanzu fa istighfari aka ce mu yi amma har yanzu akwai yan ta'adda wai kar kai istighfarin nan tun da karkashin shauti jani za kai ko shabar kadi kar kai kar kai bai da kyau wanda ba sanin istighfarin da bai da kyau ba Allah ba nace ya Allah astaghfirullah wai na ce kuma astaghfirullah wai na kafirci kaji wannan dambala saboda Allah sai ka ce mutanen da ba su da hankali wai abin da yasa istighfarin kai lalace wai tijjani yace kai ko abdul qadir yace kai yasa ya lalace ah ba nan ma karanto a baya ba wurin ayatul kursi ba shaidan ya gaya ma abu huraira aitul kursi ya ce ga maganinta ya zo gaya wa annabi annabi ya ce makaryaci ne amma gaskiya faɗa maka je ka yi je ka yi din karantawa aitul kursi za ka kwanta da kai da shaidan sai labari da shi da danginsa sai labari gaskiya kuma kamin haka annabi bai gaya masa ba an ji ko kamin hakan annabi bai gaya ma abu huraira ka dinga aitul kursi ba idan ka karanta aitul kursi shaidan ba zai kusato ka ba shaidan ya gaya masa ah to shi da ke zowa ya ce ga magani idan an karanta yana jin tsoro ba zai zo ba sai ka rike ba ai sai ka rike sai ya gaya wa annabi annabi ya ce fa innahu qad sadaqaka fa innahu kadhub gaskiya ya gaya maka amma maka da shi ne shin ka zo da ke magana da shi mun zo ayyamin tun kwana uku ne ke ba sai ce shaddan ne kuma da ce la ilaha illallah shedan da fadin alheri to shedan ya koya wa abu hurairah ayatul kursi Shehu Tijjani ko Shehu Karil Gilani ya koya ma istighfari salati ila Allah wai kar kai ba kyau su suka koya maka kayan waye astaghfirullah wa ka bada Allah la ilaha wa ka bada salati annabi wa ka bada wa kai wa balle shi Allah da kansa yana wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima dan haka ba mamaki shedan in ya daddanne yake karkai karkai rabi da wanda yake karkai barshin nan shi karshi kai je ka yi bala je lahira mutu bula sara'ir a gani misali manil kazabul ashir za a tabbatar rabbana la tu'akhidna in nasina fa'ana rabbana wala tahmil ila isran karka aza mana nauhi kama hamalta wa kaman da ka aza shi alal ladina min qablina ga mutanen suka gabace mu na kashe kai saboda tuba ko cire hannu saboda hannu yayi sabo ko zazzabe ijiya saboda ijiya ta kalli haramu ko ko a'a ka bar gidanka da gonakinka da komai ka bar garin gaba ɗaya tun da ka yi laifi shine gafara koma can wani gari tsalalan ka baka da kowa baka da komai in ka dawo garin nan ba a yafe maka ba duk haka suka zauna ko kuma kankare bagiran najasa fitsari ya taba ka waye kai ka saruwa in ba yadda maka ba sai dai ka samu dutse ka kankare sai ya jini ka tsalkaka ko kuma suranka fitsari ya zuba ko najasa jini ba wai an yadda ka wanke ba mu aka yadda mu wanke su wanda suka gabata din nan sai da samu wani karfe ko wani reza ko wani wuka sai a yanke wannan wurin da naji ta taba shikenan an an cire wurin an samu tsalki to mu dai Allah kar ka aza mana isran irin wannan nauhi kama hamaltahu kaman da ka aza shi alal ladina ga mutanen da suka kasance min qablina gabanin mu ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به يا الله يا الله كركا za mana abin da ba ma iya wa Allah ka gani ba ma iya wannan a ce mu karkashe kawunan mu a ce muna da bukata sai mun zo ba ka ganin in ma muna da bukata zo wurin malam sai dai ce Allah ina da bukata yi min addu'a baya faɗin wannan abin balle in sharri ne ma ya kulla ba zai faɗa ba ma yana zuwa yi masa addu'a don ka san idan sharri ne ba zai faɗa ba don kar maganar ta taso a gane shi ne ma la tsagal na bihi abinda ba mu da dama a kansa Allah karka aza muna wafu anna Allah kai mana afwa wafu anna wa gafir lana Allah ka kai mana gafara kun warhamna ya Allah kai mana rahama ga afu nan ga gafara kuma ga rahama duka dai kamar guda ne suna da bambanci misali kamar yanzu kana biyar mutum bashi dubu ɗari biyar ya kama ka zo nema bai kawo ba sai ka bi shi nema ya ce wallahi babu ba shi ne Allah ya ce in ka na zuɓi sirajin ba na zarafin ila mai sara ba to ba shi da sai ka dage sai ya baka ba shi da ranar sai ce ma bari ranar kaza zan ka maka da kaina ranar ta yi sai ka ganshi ya aka yi ka zo da kudin ya ce wallahi babu abin ma duka ya yi da lalacewa ya yi da matsewa yanzu komi ya riga baka jin kasa ta yi zafi ba ɗari biyar ke biyar ka kake biyar sa sai ya ɗauko ɗari biyar ɗin sai ya baka ya ce ga kudin da nake biyar ka ɗari biyar ga su na baka na yafe maka ga su na baka ai akwai daɗi ko sai ya ce to ɗan jirani kana da akamu ya ce eh ba ni shi mana sai ka bashi minti uku sun yawa ka ji alan ratsatsa ko da ka duba ya ce mi nake gani mi ka gani ya ce miliyan ɗari takwas na gani na baka na baka to Allah da yake alat ne ka ji ba kuɗin ka gani ƙasa ba ba gani za ka yi kafo wannan ne yake maka ba kamar wasa sai ce zo sai ka zo sai aka buɗe wani wuri sai ya baka makullai guda biyu ko zuwa uku sai ce makullin wannan mota ne da wannan mota da wannan mota kowane abin da ka zo zubu ashirin da biyar biyar dauke na baka da Allah ya zaka gani abin fa yayi yawa kamar haka ne Allah ya ce ya yafe maka kai yake biya bashi fa sai yafe maka sai ya baka kuma sai ya kara baka wa kafir lana warhamna wa'fu anna ya maka afuwar bashin wa fillana ya yahe maka ya kare maka warhamna ya zo maka da alheri ba iya karata ta to shi muke so Allah shi muna mai masa laifi ya yafe muna sannan ya karo muna kuma kuma haka Allah yake muna idan kai masa laifi kace astaghfirullah sai ce na yafe maka na yafe maka kuma sai wato ko muna irin wannan fa yanzu misali a ce akwai wata mata tana da da ya tana da yaya biyu gudan dukansu dai gudan da yana da hali ya yi mata gida na ta gefe da komai har motar hawa ya ba ta da direba direban hajiya wasa komai gashi nan cikin ɗaki ga iya kunni ga kanjin daɗi ga komi amma ɗan guda ƙarami ɗan auta shi ko sai gudu ya hau duniya yana kurmi ta yi nema ta yi nema babu labari kullum tun yana buga waya shi ke nan ba labari har wayar ma bai bugawa to tana cikin jin daɗin nan haka amma ka san tana tuna dan autan fa shi dan autan ya guje mata ko bai guje ba ai ya guje mata mai zunubi fa ya guje wa Allah ne fa amma kun bawan Allah ne saboda haka shi wannan dan autan ya guje wa uwarsa amma fa ɗanta ne kuma ga ƴaƴanta masu yi mata biyayya komi take so kullum a kawo amma ba gaskiyar magana kullum hankalinta da wurin wancan da bayanan nan har addu'a in kudin da wannan ya ba da take zuwa ta ba malamai to Allah ku ce baka ni dai dana dana bai dawo ba dana bai dawo ba haka muke ba kuma kudin da wannan ya ba take bayarwa ji addu'a wai wancan da bata gani ba shi take tunani wannan ga kullu ya mata wannan yayi sallah yayi mi to kana wurin Allah kai haka ka samu sai wata rana yanzu ba mun ta san sallah ba sai akwai turmi biyu na wakas yace a kawo mahajjiya da dubu hamsin ya ce insha Allah zai zo gida yi sallah a gaya mata zai to ranar fa ta manta da wannan in ta dinga daga kai tana kuwa tana jin daɗi balle ma idan ya dan taba ta a yau shi wannan na gida ya zo sai ba duri kaza kaza kaza kaza don ma wani bayan nan ne kaza gashi wa ne kawo mini wanda take gani to balle baran da ya dawo ran nan an manta da alhaji wanda ya bata gida hankalin ya koma wurin wancan tun da ya dawo to haka bawa yake ne gujewa Allah shi yasa annabi yake cewa Allah ya farin ciki bisa ga mutum wanda dabbarsa ta bace masa abincinsa yana akanta da ruwansa da yana akan kuma a daji inda ba ruwa ba alamun mutane sai dabbar raƙumin da yake ɗauke da kayan ka kwanta ka huta sai guje ya barka kuma sahara ne in ka je nema ma za ka wala baka ganin sa sai zo ya kwanta gindin bishiya ice ice yana jiran mutuwa ta zo ta ɗauke shi tunda dai ba abinci ba abin hawa ba ruwa ha katsam sai ga raƙumi a bacci ya ɗauke shi kina falkawa sai ga raƙumi ya dawo gabansa ga kuma laftun kayan ga ruwan ga abincin ga komai a raƙumi kuma gashi gabansa mutumin annabi yake saboda farin ciki da ya falka sai ce Allah sarki Allah kai ne bawana ni ne Allahnka annabi yake kage ya kuskure saboda jin dadi amma bai da laifi wai abin da yake tunani yanzu shi ya zo mai gida shi ake wa aiki saboda haka Allah kai ne bawa ni ne Allah to yace kaga ya kuskure saboda tsananin farin ciki amma kuma daidai yayi bai da laifi Allah ya yi masa to haka Allah yake wa bayin sa Allah ya muna واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا الله كعزم على القوم الكافرين ga waɗannan jama'a kafirai sura ya kare kenan to Allah ya muna gafara Allah kiyaye mu Allah kiyaye mu akwai saura malam wa rogo ko garin kwaki suna da zakka eh rogo kamar karatun mu na ladina amanu an fi kumin tsayi ba ma aka sabtun kila ya ji karatun da muka yi ne a kwana biyu ko uku da suka wuce ko eh na ce rogo yana da zakka amma idan an sarrafa shi ya koma garin kwaki duk da bukulu ne amma idan an sar don abin da aka ce abinda ba yake karban ajiya akalla wata shida to kaga garin kwaki zai karbi ajiya duk da bukulu ne amma tunda ana sarrafa shi ya koma garin kwaki to idan aka mai da shi garin kwakin ya kai sa'i 600 irin namu sa'i sa'i ɗari uku mai mudannabi hudu irin mai mudannabi hudu irin ta yaɗin nan to wannan kai sai abin da zakka a kasa goma a bayan da kashi ɗaya garin kwaki amma shi sayin rogo haka ɗai ko da an yi wannan kamne ku da su din to ba a fidda musu zakka saboda sai dai idan an dake shi domin suna yin garinsa ai ana garinsa ko ya zama namanta sunansa to idan ya koma garin maimakon to garin zai karbi ajiya ne to idan yana karba ajiya zai kai wata shida ajiyar bi shekara to shi ma idan ya kai sa'i ɗari shida irin namu sa'i mai mudannabi biyu a fidda zakka kasa goma a bayan da kashi ɗaya ko irin sa'i mai mudannabi hudu ne to sai a bayan da in ya kai ɗari uku to sai a fidda zakka wannan shine abin da muka faɗa ina fatar an shine ake nufi ko sai wannan ya ce ina hukuncin azumin wanda aka samu ruwa ko aka ƙara mishi jini ko aka yi mai allura yana da azumi ƙarin ruwa wasu malamai suna ganin zai iya karya azumi saboda abinda abinci yake bayarwa a jika shine ruwan yake bayarwa duk da dai ba sun biyo bane ta inda aka faɗa wannan istinbadi ne dai na malamai wasu na ganin zai karyar da azumin balle jini tun da ka sa abincin da ka ci jinin ne zai baka in mutum bai ci bai ci abinci gaji an ce bai da jini saboda bai cin abinci to saboda haka suke ganin zai karya azumi amma shi injection na allura tunda wannan medicine ne kawai wannan ba zai karya azumi ba haka malaman zamani suka istinbadi amma idan an kara maka ruwa tunda ruwan da ya hawa hawa ne ai dukan ruwan da za su koma ne kamar an tace abinci ne aiko abinci ne ma tatacce kenan dan in mutum ma baya cin abincin ruwa ake saka masa kuma sai ya rayu balle jini ma saboda haka abin da yafi dai idan aka saka mutum waɗannan to sai ya rama azumi ɗaya tak shine zai rama ba wani abu bane yana jin nauyi ya bari ga ɗari mana ko ga malka ya azuminsa ba ya fi da aje ana biyansa azumi a lahira ba ai shi ne na ƙarshe ya ce menene nisabin sadaki a yanzu to a malikiya dai rubu dinar wani rubu dinar kuma kullun canzawa ke in na faɗi ya wani yiwa gobe ya canja saboda haka bayi da katammammen abin da ake faɗa yanzu dai ya kai ma dubu ɗari da wani abu a mazhabar malikiya amma sauran mazahibu suna ba da ɗagi in ka so ɗagin kana iya bin ɗage tun daga munan muna bin ɗagi da yawa ba malikiya ba domin idan dabba tana neman ta mutu kana da maraƙinka ƙato an saya miliyan ɗai ɗaya baka bari ba ka jawo daga kasuwa garin ka zo gida ya fuzge mota ta kaɗe shi yana hizge hizge yana mutum ya mutu ka bari ya mutu mi za ka yi to in ka yanka malikiya ba a ci amma yankewa muke maliki mazhabar malikiya haramun ne idan ka ci wannan ko da ake bawa a ce a zo a yi kashi dubu bibbiyu ko ana ganin kamar an zama banza to gama amma mazabar malikiya duka wannan haramun ne aka ci to kaga mun saki malikiya don mu aje ko muna da rauni sai muka zo mu yanke abin mu cinye kun ba komai to balle zadaki rubudi na kayyade shi zaka ce rubudi na mazhabi ne na malikiya in kaga dama sai ka fita mazhabar malikiya mana laifi ne sai ka ka canja mana tun zama wurin suna da yawa akwai wani kasa na can suna mazhaba ba malikiya suke ba to kuma addinin su daidai yake dan tunna ahli ka duba cewa babu bambanci don akwai ihtilaful mazahib wannan shi ne saboda haka mutane su sauke ma kansu annabi ya ce auren da ya yi albarka wanda sadakin sai zama laluran sai zama mai sauki yassiru wala tu'assiru sauke ma kanku to Allah ya sauke mana mu duka duk da abin da mutum ya zaba mi gace malam wanga turanci ne ko Asia su waye Asia Europe wasu waye Europe eh ka san Europe kamar turawa ne fa to ai ga san ko jikin mun nan akwai nasara fa tun da yanzu ka tafa wannan akwai nasara gangar zo da riga da jamfa da rawani kamar nawa amma kuma nasara ne eh shi ba nasare duk dai wanda yake shi annabi Isa shine Allah to shi ya zama nasara kar a kula da zaman sa bature don akwai tura ai musulmi ma eh tunda ka ga nan cikin mun nan akwai wanda suke Hausawa ne ma yanzu kwanaki naga wani ana nunarwa wa'azi yake yi yana waye ka shaidan musulmi su kama kansu kuma ayoyin qur'ani yake ja amma shi ba nasari ne ko ayoyin qur'ani yake ja yake bada hujja wai nasaranci ya zama gaskiya ga hujjan sai irin nasa ba ka gani saboda haka da Europe da Asian dukkan sun dai ba a ce musu nasara ko yahudu sai an ga aikin su shine zai tabbatar kamar mu dinnan sai an ga sai dai mu ko mu nan musamman Hausawa da an ganka an ga ba haushe sai dai aikin ka ya nuna wannan shi ne zuko da an gansu an ga wanda ba musulmi ba sai dai aikinsa ya nuna shi ne kawai yadda ake ba su kamar dun nasaran ne amma aikinsu zai ba su mafita ai riba ne har babur da suna haka bashin gwamnati amma wannan gwamnatin manga tana hakan ba ko ko wasu kamfuna suna yi dudai in dai za a ce idan yau zaka ko wannan solan nan da ake yi akwai da suke haka zaka ganta online suna ba da talla idan kuɗi ne raw cash to ga abin da zaka bayar idan ko bashi ne loan suke ce masa ko kaga ne suna suna rubuta ina ganin su a internet suna zanawa in loan ne to zaka bada kaza zaka biya amount kaza kaza tsakanin each month kaza kaza ina ganin suna rubutawa wannan duka riba ne riba ne Allah ya kiyaye mu eh kai musulmi idan zaka saya ka sayi kuɗi ƙasa ka ba su kuɗi ƙasa in ko ba ka da ka bari sai ka tara ka samu kuɗi ƙasa sai ka biya su ƙasa don ka zauna lafiya to Allah ya mana gafara Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana imani mana mutuncin mu Allah ya samu yi ƙarshen kwarai albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya gama gabatan mu ya Allah muna roƙonka ƙasar mu Najeriya Allah ya ba mu nutsuwa da kwanciyar hankali wannan tashi hankali duka Allah ya yi muna masu mulkin ƙasar mu namu duka manya da ƙanana duka sama da ƙasa Allah ya yi muna riko da hannayen su sai ta mana su a daidai ture mana su ga abin da ba daidai mu Allah ya muna haka Allah ya sa mu yi ƙarshen ƙwarai albarka ne wasallam Allah ya ji kan magabata mu gaba ɗaya shi nan ma Allah ya kara musu karama amin bismillahir rahmanir rahim salatul fatihi الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق آمين. والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين Alhamdulillah mai sauraro tafsir Alƙur'ani mai girma kuka saurara tare da muftin Gwandu a Sheikh Malam Aliyu Rini Jega wanda ya fassara mana ayoyi daki daki a yayin da Alarama Mashkur Aliyu ya ja baki tafsirin da ke gudana a makarantar Almarkaziya da ke shiyar Rini a cikin garin Jega ɗaliban makarantar Almarkaziya ne ke ɗaukar yanka wannan tafsiri domin bayar da tasu gudunmawa ga cigaban addinin musulunci yanzu a madadin kafatanin yan uwa abokan aiki wa'inda kan tallafa domin ganin kun ji wannan shiri cikin nasara tun daga Malam Hafizu Hamza da Makiyu Aliyu tare da Malam Kabiru Siniya da fatar Allah ya saka musu da mafi bishar alkhairi Ibrahim Sidi Muhammad Jiga ke cewa wassalamu alaikum